الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar talata tara ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan maris na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 19 insha Allah cikin jeren giyar darussa da muke mustaki da majalisar ramadana na shekara ta 1445 daga makarantar darul harisi salafiya da ke zaria a Najeriya. makarantar mala albani zari Allah ya gafarta masa muna tattauna wasu masail ne daga littafin akhta'u wa mafahim akhta'u wa mafahim fi shari ramadana yajibu an tusahha wallafar malam Abu Ammar ba Musa Allah ya saka mai da alkhairi za mu tashi kai tsaye a mas'ala ta 25 wanda malam ya ce ma hukumu takhsisi lailatis sabi wal 20 bi dhabihatin wa jam'in nasi ala akliha وما حكم التحزن والبكاء على وداء شهر رمضان ina hukuncin wata al'ada da ta fara yawaita cikin mutane galibi larabawa sun fi shahara da wannan al'ada amma mu a nan kasashen mu ana yin ta akan shirye wata walima ta musamman in an kai azumi na 26 an shiga daren 27 wanda mafi rinjayen zato ana ganin ɗaya ne daga cikin darare da ake sa ran samun lailatul qadri kamar da zamu zo mace yawanci mutane sai a shirye wata walima ta musamman wannan walima ana yin ta ta hanyar yanka dabbobi kaji ko raguna ko makamancin su a shirye abinci a ci kamar da nufin ban kwana da ramadan sannan kuma akan zauna a yi waƙe-waƙe a yi ƙasidu a yi kamar wani makoki zaman makoki na baƙin cikin fitar ramadan kaga ita shari'a bata zo da ai baƙin cikin fitar ramadan ba ta zo da a yi farin cikin abin da aka samu na alherin Ramadan shi ne sallar idi. Wato, a yi juna, a yi sallah, a yi godiya ga Allah, a yi sadaka, a ci gayu, a yi juna barka, an dace da Ramadan, ba a yi baƙin cikin zai fita ba. Kaga mutane sai suka canza, tunda wata ne mai falala ana ƙaunarsa sai a gabe kamata ya wuce ba, saboda sai a zo a yi ta kuka, ana ƙasidu, ana jawabai. To, ina hukuncin wannan. Malam ya ce, إقامة الموائد في الأشهر الأواخر بمناسبة توضيع رمضان gabatar da wato ma'ida shine ayi zamanacin abinci ayi walima da nufin ban kwanan ramadana yace amrun muhdathun abu ne sabo fara shi akai nan kurkusa kazalika haka nan kuma iqamatul mawa'idi fi akhir lailatin min layali sha'ban taudi'an lil fitr hakanan kuma yin walima a cikin adaran ƙarshen sha'abana taudi'an lil fitri kama ana ban kwana da cin abinci da rana ana ana gobe gobe ba ana sharan za a ga wata gobe 29 ko 30 ga watan sha'aban sai ai wata walima ta musamman ita ma wai ban kwana da cin abinci da rana har sai an fita daga ramadan yace wannan shi ma amrun muhdath shi ma fara shi akai lakin amma kuma idza kanat hunaka sadaqa mutlaqa bi dhabihatin aw bi malin aw ghairi dhalika biduni taqassudi taqassudin li laylatin duna layla idan ya zama akwai wani tsari na musamman na rabon abinci ko na sadaka ko na walima wanda ake kawai yi dan neman lada dan neman taimakawa talakawa ba tare da sai an nufaci wani dare na musamman ba ba tare da ganin cewa yin shi a dare na kaza wata falala ce ko wata ibada take batacciya ba to wannan babu matsala wa inna masadaqatu muraghgabun fiha fi jami'i sana ita sadaka abun kwadaitarwa ne zuwa gare ta a tsawon shekara wa fi ramadana awkat kuma tafi karfi a watan ramadan fa hadha la mani'a min ba wanda yake hana wannan wa huwa min al-jud yana cikin halin girma da karamci irin wannan kyauta da sadaka da raba abinci da ake yi da masu kuɗi suke yi da 'yan siyasa da masu zuciyar yi duka wannan alheri ka bayar da dafafe ka bayar da ɗanye ka bayar da yawa ka bayar kaɗan gwagwada abin da Allah ya hore maka za ka bayar kullum ne ko za ka ƙirga abin da zai ishi talakawa ka ba su tiya talatin talatin tiya goma sha biyar biyar ka haɗa musu da kuɗin cefane ka haɗa musu da na dabino ka haɗa musu da na kayan sallah duk wani alheri a ba marayu a ba talakawa a ba zawarawa a ba kowa wannan alheri ne sannan su kuma talakawa da marayu da masu ƙaramin ƙarfi su sani da cewa fa waɗanda suka maida abin sana'a to suna cikin garari fa karwai dan an ce masu kuɗi su bayar an kwalitar da su sai kuma shikenan kawai ka zama wani talasuru ka maida kanka wani malalaci dole sai dai a ɗauka a baka ba za ka tashi kai kokari ka nema ba to wannan kuma kai aibi ne da na ƙasa gare ka musamman wanda da yake da abin da zai ci in ya je an shi sadaka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya karba ya karbi wuta ta ka ba cin banza bane kana da shi ka ƙi yin abin da ya kamata ka koma kawai ɗan alaba ku samu domin da ramadanan na haka mutane suke akwai mata waɗanda sun mai da wannan abin sana'a ko jiyajiyar na ana anguwar wasu mata masu kirki sun ratsa wata mata cikin azumin nan suka ganta tana cikin alamar garari suka taimaka mata suna rawar jiki suka taimaka mata the next day sai ga ta dawo layi na gaba ta je ta fara ta ƙara faɗan irin wannan ƙaryar ita mareniya ce an bata da 'ya'ya mijinta ya gudu su shida ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ɗaya kawai ta ta ganta a ce yanzu ke ba jiya jiya na muka taimake ki ba tsakanin ki da Allah taimakon da muka miki jiya bai ishe ki ki sati guda kina ci ba to duk waɗannan makaratan sanan da yawa nan wani gurin ya ce zai musulunta ashe musulunta ƙarya ce barista namu sakataren BOT shi ya kama shi cewa ya ce to musulunta kafa ta nawa za ka musulunta sau nawa za ka musulunta kenan sun musulunta da shi bai fi sati ba a muciya ya ƙarya ya ce an sace mai takalmi wani nan ya zabura irin wa ya ga ɗan'uwa musulmi je su mai takalmi ya ce ai babar shi ta ba ta da lafiya kuma ita ma tana so ta musulunta aka ce to za a je a ganta ai kaza kaza nan da na kasan mutane aka ce ɗan'uwa musulmi nan da na aita taimaka mai isa Allah ya zika mala albani ya ce ku bar shi ya je gwagwarmaya kawai yadda mu ma muke yi na ciki ma suna cikin matsala ba na samun shigowa shi za su mutane mu rage rawar kafa to ta kaita muku dai wannan mata haka ta tsuru wallahi kuma tun shekarun baya ni na san mata waɗanda suke irin wannan wata wallahi kafin azumi ya wuce sai ta ɗaure buhu uku na gero wallahi ta ansa nan ta ansa can ta yi ƙarya nan suna ta yawo anguwa anguwa saboda haka masu bayarwa in ka bayar don Allah da shi kenan baka da matsala amma dai a kula a kula da indan fara akwai su tsayawa a cikin masu waɗannan masu waɗannan yawon karban sadaka din saboda sun san Ramadana ne watan kyauta ne kamar iska kowa ma zai bayar sai suna yawo da buhuna suna karban sadaka wanda ba su cancanta ba a shar'ance su cita suna da mazaje suna da iyaye suna da masu kula da su kuma suna yin iya abin da za su iya amma za su su bi gari suna ƙarya duk inda suka ga za a bayar su tsaya su karɓa sannan kuma ba bukata ce ta kawo su ba dan ma'u ne kisa akwai bukatar a yawaita wa'azi akan illar bara da roƙo yadda aka yi ta musu wa'azi akan illar yawo tsirara duk suka sa hijabi kowa da hijabinta to ya kamata a yi ta musu wa'azi akan illar bara da roƙo kwa ɗauko waɗanda malamai suka yi a baya irin lacca mala albani namu ta illar bara da tumasanci a yi ta yaɗansu idan mutane suka gamsu da cewa wannan fa laifi ne ba daidai ba ne to sai su dina Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa amma ma yusamma bi bid'ati tawhish akwai kuma wani abu da ake aka kira shi da suna bid'atu tawhish wato wani malami mai littafin an-naqd wal bayan fi dafi awhami khuzairan shi ya kira wannan da suna bid'atu tawhish wa yuradu biha tawdi'u ramadana bin nashidi wal ahzani shine zaman majalisi na yin bankwana da Ramadana ta hanyar waƙe-waƙe kaga sun fara yin wannan abin a Kano a Kano an fara yin shi irin kungiyoyin mawaka din nan zaka ga sun zauna 27 28 sai a kwana ana dalailu ana karanta waƙoƙi masu fasahar yin waƙa suna yin nasu na kansu duka waƙoƙin ƙoƙarin yin bankwana da Ramadana to wannan ma wani sabon abu ne bai da asali a shari'a fa hada min al-bid'i wa qala fi islahi al-masajid min al-bid'i wal awa'id a cikin tafin islahu al-masajid min al-bid'i wal awa'id gyara masallatai daga kore musu bid'o'i da abubuwan da ake na shekara shekara ya zo da cewa nashidu wada'i ramadan hadhihi al'adatul mustahjana a tare a masallaci ana waƙe na bankwa da ramadana yace wannan wata al'ada ce a bakyama jariyatun fi aglabil masajid ana yin ta a masallatai da yawa a kasashen larabawa musamman kasashen sham da makamantansu zalika annahu idza baqiya fi ramadana khamsa layalin idan ya zama saura kwana biyar ramadana an yi azumi 24 ko da biyar aw salasin ko an yi azumi 27 yajtami'ul mu'adhdhinuna wal mutatarri'una min ashabihim sai a tara ladanai da waɗanda suke masu fasahar waƙa da masu kaɗe-kaɗe fa'iza faragal imamu min salami wutiri ramadana liman yana sallame wutiri na ƙarshen wannan dare wanda ya kamata a tsaya a yi addu'a ne ko? mai tasbihi ya yi mai addu'a ya yi mai tafiya gida ya tafi tara ku ƙira'atal ma'asur mai tasbihi to ba wanda zai tasbihi sai su kawai su miƙe wa aka zu ya tanawa buna maƙaɗaya manzuma min ta'assub sai su dinga karanta waƙoƙi wanda suke cike da bakin ciki wannan ya karanta baiti kaza wannan ya karba wannan ya karanta alan silahi ramadan waƙoƙin duk sa dauke da maganganu na bakin ciki da damuwa da alhinin wucewar ramadana famata faraga ahaduhum min nashidin maqqu'atin bi sautihi jauhari da zaran ɗaya ya gama rera wannan waka da muryar shi wanda yake dagata akhadha rifaqa'uhu bi maqtu'atin dawriya sai kuma a dinga irin waka ta karba karba wannan ya fada wannan ya fada badilina qusara juhudahu suna masu iyayin su fi sayhati wajen kwarma ihu wasurahi da qara bi dajijin yasummul azan da da qaran murya wacce take mai mai dukan kunnuwa wa yusaidu ala zalika jumhurul musallina duk kuma masu masalata dai sai a dauka ai tayi da murya daya ولعلم الناس بأن مثل ذلك تلك الليالي هي ليالي الوضاء ترى في أطراف المساجد على وعلى سدده وأبوابه وداخل سحنه الرجال والنساء والشبان والولدان بهالة تقشعر لقبهها الأبدان saboda ya zama al'ada wannan daren ban kwana da Ramadana to za ga an taru an cika masallacin a gefen masallacin a bakin kofofi a bakin harabar masallaci ko ta ko'ina mutane ne maza da mata yara da manya matasa da ƙanana kowa ana ta abubuwa waɗanda suke kasuwa ta buɗe ana ta tattaunawa ana ta ciye-ciye ana ta abin da yadda kasan dai ana wani bikin siyasa wa qadish tamalat hadhihi albid'atu ala iddati munkarat wannan bid'a tana dauke da barna iri daban-daban dama bid'o'i na tarurruka sukan haifar da kuma barna iri daban-daban kalli dai bid'ar maulidi da bidiyoyi irin na na yan shi'a na tarurrukansu da suke zaka ga baya ga ita bid'ar to tana bada dama kuma wasu barna da yawa su faru daga ciki raf'u saut aswati fil masajid daga muryoyi a masallaci masallaci wuri ne na ibada wanda yake da alfarma wanda yake so a samu natsuwa da da, da rankwafawa gaban Allah kuma kar ai wani abu da zai nuna hayaniya to amma sai a wannan ta bada dama ai tayi wa huwa makruhun karahatan shadida abin kyama ne kyama mai yawa daga nan ne zaka ga irin abin da malamai suke kyamatarwa game da irin al'adar daurin aure da ake a masallatai daurin aure asali ba a hana yin shi a masallaci ba idan bukata ta kama amma abin da ake haifar yake haifarwa to abin kyama ne zaka ga yakan halasta alfarma masallaci mutane su shigo su ta hayaniya irin hayaniya da ake a wurin daurin aure wani lokaci har da maruka da masu daukan hotuna da idan na manya ne da jami'an tsaro masu kare manyan su mai da masallacin kawai ba ruwansa kamar kowane fili ta wannan shiga alfarmar masallaci ce ba daidai ba ne kuma lokaci ma za ka ga a yanzu yadda aka tsara ma ko ba lokacin sallah ba da an ce to an yi juma'a ne a ɗaura aure yanzu kuma sai a ce ma asabar dai ɗin da aka saba ƙarfe sha ɗaya sai a zo a yi a tare a cika masallaci a keta alfarmarsa gaskiya wannan kurakurai ne munanan kurakurai ne ba daidai ba ne Allah ya gafarta mana wa min hatta ganni wa tatarrub fi buyutin lam lam tushayyad ila lidhikr wal ibada daga nan kuma daga ci kuma akwai wato yin waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe a gidaje wato masallatai kenan waɗanda ba a gina su ba sai dan ambatan Allah da ibada fi buyutin adallahu an turfa da kuma wato kamar da Allah madaukakin yake cewa wa annal masajidil lahi fala tad'u ma Allahi ahada ba a kiran kowa a masallaci sai Allah hata wanda suka halasta a akwai abin da ake so a guje su daga cikin masallaci da gaske akwai fira yana da gaske alamun tashin alkiyaba kamar da yake cikin hadisi yana nan a cikin arbul mufrad mutane su mai da masallaci majalisa a gidan da sallah mutane su ci gaba da fira ta duniya a masallaci da gaske aka kyamatar da kasuwanci a masallaci a cikin masallaci mutum ya dinga kasa kaya yana sayarwa aka kyamatar game da cigiya a masallaci kaga duk waɗannan abubuwan asalin su halas ne amma saboda wurin ambaton Allah ne ba a so a ambaci wani abu akasin haka ya zama a kawo duniya cikinsa a kawo kasuwa a kawo fira a kawo mitin na wata harka ta duniya a mai da masallaci ya zama kawai kamar kamar gamagarin hall ko venue na event wannan kuskure ne to wannan bid'a tana bada dama a yi masallacin irin wannan cin kashin wa minha kaunu hadhihi al'adati mujliba lin nisa'i wal auladi war ru'a'i wannan al'ada tana jawo mata da yara war ru'a da wawaye tarkace mutane waɗanda ba su san darajar kansu ba allazina la yahdiruna illa ba'da inqiba'is salati litafarruji was sama waɗanda su ba sa ma zuwa sallah za su zo ne daidai sanda suke saran da suna nan suna timing sai sun ji an zo ana yin wuturi sai su taho ko kuma su zo su taru su tsaya a waje suna jira a gama sallar su abin da ya kawo su don su zo su yi tafarruj shine kallo sun zo kallon abin da ake yi wasama da kuma sauraron ila gairi zalika mimma laura ahu salafu da darabu ala aidi mubtadi'a da abin da inda magabata sun gani to da sun bugi ‘yan bid'an da suke haka wa ƙamu bi kulli ƙuwatin man ahadasa hadhihi bid'a da kuma sun miƙe da duk ƙarfinsu sun yi maganin wanda ya kawo wannan bid'a wallahu musta'an nas'aluhu ta'ala al'auna ala taghyiri hadha al-hal bi manhihi wa karami alhamdulillah wannan bata yaɗo haka sosai a cikin al'umma mu ba amma ana nan ana nan in ba a wa'azi za ta yaɗu saboda mutanen mu suna da dan banzan san kwafo abin ƙasar waje ko menene yanzu wani zai je ya gani ko ya gani a TV dama kuma shi ma yana da cuta a zuciya ta san barna sai ga ai wannan ya kamata mu mu fara yi sai ga masallacin su ko angosu ya, ya kafa wannan wannan bid'ar daga nan sai kaga ta tayaru wa min al-ajaibi malan yace daga cikin ababan ban mamaki anna khatiban fi akhir jum'atin min ramadana yamdubu furaqa ramadan kullu amin wa yatahazzanu ala madiyi daga cikin ababen mamaki da suke faruwa shine limamin juma'a kaga dai dole malami ne jahili bai limancin juma'a ko limamin juma'a shugaban masallaci mai huduba sai yazo in aka ce yau wannan juma'ar ita ce ta ƙarshe wanda za ta dawo za ta dawo ne cikin shawwal to hudubar da zai yi a ranar huduba ce da munasabarta shine kokarin nuna bakin ciki da damuwa da yin alhini kamar yadda ake yin idan mutum ya mutu yadda kafare suke yi da yan boko a zuwa aje gawar shi a dinga a dinga kowa ya dinga jawabi me ake ce wannan jawabin ne na manta turancin da ake faɗa ba ana paying mishi respect din nan last respect wala adam ya ake ce mishi ne eh tribute yawa Allah ma albarka ana paying tribute to to shi suke yi suna paying ma Ramadan tribute ko shi sai limami ya maida hudu ba shi content ɗin shi ranar kawai irin wannan maganganun nuna damuwa da bakin ciki akan gujewar ramadana wa yaqulu la auhashallahu minka ya shahara kaza wa kaza wa yukarriru hadhihi alwahshiyat musajjaat marratin adida yana cewa ya Allah kar ka sa mu zama cikin wato kaman mu zama wannan shine ramadana mu na ƙarshe ko mu zama masu bakin ciki a bayan ramadana ya ta faɗan kalmomi ire-iren waɗannan tare da saja'i yana yin su yana maimaitawa har wamin ha la'aw hashallahu minka ya shahara al-masabi la'aw hashallahu minka ya shahara al-mafati la'aw hashallahu minka ya shahara tarawih yana maimaita wannan kalma fata'ammal hadakallahu lima alat ilayhi al-khutab la siyama khutbata khutbatun hiya akhir khutbatun hiya akhir shahrun jalil yace kalla kaga irin abinda hudubobi suka koma zuwa gare shi hudubar juma'a asalinta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa'azi yake a cikin ta kuma shi sai yake yawaita karanta alqur'ani saboda babu wa'azi kamar qur'ani yakan zabi ayoyi ko surori ya karanta su a hudu ba haka kuma sahabbai na bayan shi suka tau su Abubakar da Umar da sauransu wannan bai hana idan wata munasaba ta faɗo ai wata hudu ba ta musamman shafi wannan munasaba amma ita ma ta fuskar wa'azi da karantarwa da tunatarwa da nuni zuwa ga abin da ya kamata musulmai su yi game da ibadarsu game da makomarsu game da addininsu game da tauhidinsu game da yaƙi da bid'a al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar fil jumla da haka aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan takarta suratul qaf wanda tana cike ne da labarin lahira akwai hadisi da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su akan huduba ya fade su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudubar sa wannan ita ce hudubar juma'a da yake to da zamani ya tsawo zamani ya tsawo abubuwa suka tarkiki cewa ka yace ka ga yadda huduba ta koma huduba ta zama wani dandamali da kowa abin da ya ga dama kawai yake wani ya dauka huduba shine ya tsaya ya tattakan wani abokin hamayyarsa ko a siyasa ko a tattali ko a kasuwanci kai wani ma ko a neman aure ya hada ku da shi sai ya zo limami ne sai ya maka habici a sallar a hudu juma'a sai ya nemo hadisan da za su nuna cewa kana da matsala mun gani wallahi akwai limaman da ba sa iya ba sa iya jure personal issue ɗinsu da wani suka zo mun bari ya kamata personal ka bar shi personal musamman kamar yadda nake faɗa kwanaki jama'a babu mutum mai wa'azi da addinin musulunci ya bashi wani ƙarfin faɗa a ji kamar mai hudu ba juma'a saboda cewa aka yi dole kowa ya zo ya jira ka in ka zo kowa ya shuru ya saurara in bai saurara ba sallar da za ta biyu bayan ma bai da ita aka ji mai wa'azin da aka yi mishi wannan alfarma babu mai wa'azin da aka mishi wannan alfarma kamar bamun juma'a kuma duk sati an baka dama duk sati kai duk musulmi su taru abinda duk ka faɗa su ɗauka su aiki da shi kuma aka ce su yi shuru kar sake su yi magana kai kare za ka yi magana ku duba ƙarfin ƙarfin abin da aka ba wa khatib to ya kamata kai da kawo mun bari ka dinga tana to yanzu kana tsaye ne a makamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana wakilta addinin shi ne waɗannan bayin Allah musulmai kuma sun saki zuciyarsu suna jira su ji saƙon da za ka faɗi to kana cikin haɗari sosai kuwa in ka je kana gaya musu abin da ba shi ya kamata ka faɗa ba ka je kana gaya musu abin da ba haka yake ba a ilmanci ba haka yake a addinanci ya za ka yi da alhakin waɗannan ɗaruruwan dubban mutane a da can in ka faɗa iya nan to iya matsala kenan in gaskiya ce iya ladanka kenan in ɓarna ce iya matsala ka kenan amma yanzu da za a zo ana ta rikodin ana ganin ka live ana rikodin wanda za a aika daga baya ko mutane da yawa suna nan suna jira akwai wanda ya san masallaci kaza da malami kaza jinin su ya haɗu ɗabi'arsa ta yi ɗaya yana jiran hudubobin shi to ya za ka yi da wannan alhakin idan ka je kana shirme jama'a za ka ya kamata duk mutumin da yake hawa mambar yana hudu ba ya shiga taitayin shi abin yana da haɗari kwarai in kana so ka tsira ka tsaya akan abin da aka roto a cikin hadisai ɗin nan ka ja ayoyi ka ja hadisai ka faɗa wa mutane abin da Allah ya faɗa abin da manzo Allah ya faɗa in za ka ɗauko fassara ko wani sharhi ka ɗauko na malamai waɗanda suke an yadda da malantarsa a musulunci ka faɗa ibn taymiya ya ce ibn hajirin ya ce zahabi ya ce ibn jauzi ya ce maliku ya ce shikenan ka huta wa aruddu uhdataha ila nuqaliha amma ka zo kawai kai ta yin naka zancan da naka kirkira wani kuma ma labarai ne na da da na yanzu da can ana zargin masu hudubobi da faɗan hadisai da ba su inganta ba irin na gargajiya da yake ana ta aibata su cewa suna kawo hadisai ba su inganta ba yanzu kuma waɗanda ake ganin sun san hadisan su kuma sun watsar da ma duka hadisai da ingantattun da ba na ingantattun ba labarin da da na yanzu su kuma suke labarin da ake a cikin facebook labarin da ake a gari labarin siyasa labarin kaza to su kuma mamudin su ma da nasu akwai mamu waɗanda su ne suke zuga limaman tun ranar talata wani zai maka mai alga ta malam ya kamata a hudu ba a kan kaza alga ta malam ya zama wajibi a kan ku yi magana a kan kaza in ba ku yi magana a kan kaza ba Allah sai ya tambaye ku sai malamai ba su san faɗin gaskiya masu hudu ba su san faɗin gaskiya a takura musu dole wani yaya iya abin da ake so dole shi zai musamman wanda ya aiko maka da saƙon nan kana ganin girman shi kana ganin mutunci shi halasu ne yan kwamitin masallaci halasu suka rada ka halasu suke kulawa da rayuwarka ya kai iya akwai akwai masu akwai masu masallacin da nasu ne masallacin su suka sa limamin su za su dinga gaya mashi ga abin da zai faɗa in bai faɗe da suke so ba ya shiga matsala in kuma yaji ya faɗa ya shiga matsala a wurin Allah in ba abin da Allah yake so bane haka yana tsaka mai wuya to ya kamata limamai su gane wannan ana so ne ka mu mutane labarin abinda in ma labarin ne da sunan labari ka dauko kisa annabi Yusuf mana sai da Umar yana huduba da ita kisa annabi Adam da da Hawwa zaman sa a aljanna kisa kisar ashabul kafi duk ba kisoshi bane ko Qur'ani ya kawo su inda dole sai kai kisa sai ka dauko su ko ka dauko na hadisi da annabi ya bada na labari hadisi ummu zar'in shi ma duk kisa ne me yasa ba za ka takaita wannan akan wannan kisoshin da kake da yaƙini akan ingancin su ba to wannan yana da hadari kwarai Allah ya tsare mu yace kaga yadda hudu ba ta koma musamman kuma a watan dake da daraja wan nasu fi hajatin ila adabin tata'allaqu yata'allamunaha lima yastaqbiluhum min sadaqatil fitri wa muwasatil fuqara alhalin mutane suna da bukata ne a ranan kai musu jawabi akan ladubba na abin da ke fuskantar su ladubban fita idi na dubban zakafin da kai na dubban da suka shafi wato bukukuwan sallah malaha wa ma alaiha abinda ya shafi abinda ke biyo bayan ramuwa azumi ga wanda suka sha su gaggauta su rama abinda ya shafi sittu shawwal misali kaga abin da ya kamata kai tawo mutane kenan kai muka kwadaitar da su zuwa ga abin da yake da alaka da wannan da kuma cewa su taimaka wa talakawa wa ahkamil idi wa ma ba'dal idi da abin da za a yi a idi da bayan idi وكان الواجب هو الفرح باتمام الشهر kuma ka gaya musu cewa abin da yake kansa shine farin ciki saboda an cika watan nan da ibada wasiyami an yi azumi wal qiyami an yi tsayuwar dare wal idi kuma Allah ya kawo idi wa anta fi sihhatin wa afiyatin wa amnin wa aman Allah ya kawo mana idi muna da rai da lafiya cikin aminci wallahu qala Allah yana cewa wal tukmilul iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun abinda Allah ya ce kenan don ku cika adadin kwanakin don ku yi ma Allah kabbara akan shiryar da ya baku kuma don ku gode wa Allah fasaimu yafrahu inda fitrihi kulla yawm shine azumi ai yana jin dadi yana farin ciki kullun idan ya sha ruwa da magariba din wa yafrahu inda intihai shahr kuma zai farin ciki lokacin da watan ya cika wa yafrahu inda liqa'i rabbih kuma zai farin ciki ran da ya gamu da Allah ubangijinsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bi sa'in farhatan وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بالعيد ويحث الصحابة على الفرح بالعيد النبي yana farin ciki idan sallar idi tazo kuma yana kwaditar da sahabbai akan su ma su farin ciki da zuwan wato ranar idi to wannan kenan kuma kun ji wannan jawabin zamu dakata anan insha Allah sai mu hadu a darasi na gaba shine na 20 wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah